أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin ibn manzumatu ibn ashir wato littafin da da suna al-murshidul ma'in wanda a yau shine halkan mu ta biyu a cikin wannan littafi wanda kuma za mu tashi a farkon babin da yake magana kan tauhidi shine kitabu ummil itiqadi a kitabu ummil qawaidi wanda nan farkon fasalin a cikin farkon wannan babi za mu tashi insha Allah wanda al-imam Abdul Wahid ibn Ashir yake cewa kitabu ummil qawaidi littafi na uwar ƙa'idodi wato ginshiƙai uwar ginshiƙai ma'ana shine tauhidi kenan shine ummul qawaidi uwar ginshiƙai gaba daya wa man dawat alaihi da abun tan na dogare shi min al aqaid na na aqidodi abun kudurcewa kenan yace yajibu lillahi al wujud wal qidam kazal baqa'u wal ginal mutlaq am wato yanzu zai mana bayani ne kan tauhidi din kamar yanda ni faɗa a halkar da ta gabata cewa shi yasa wasu malamai suke cewa ainihin littafin da muka yi karatun shi tun a lokacin baya na kawaidi cewa ainihin kamar wannan littafi ne na ibn ashir din wanda aka aka rubuta shi amma da rubutu da zubi wanda ba na waka ba saboda haka saboda dukkanin abin da muka karanta can a yanzu ya aka samu natsuwa matukar dai mutum ya fahimci wancan karatun da muka yi na cikin kawaidi din na farkon shi to wannan kuma zai mai saukin fahimta shi ma insha Allah shine yake cewa ya ce alwujudu samuwa ya jibu lillahi ya wajaba ga Allah maɗaukin sarki ko mun rike shi yau shan alwujudu cikin cikin ƙwa'idin shi ne ya jibu lillahi alwujudu samuwa ta wajaba ga Allah dama ko can kamar yadda mun ka faɗa a halkamar ta gabata ya kakasa an kakasa abubuwan ne guda uku akwai abin da yake wajibi akwai kuma abin da yake watan mustahili korarre kenan akwai kuma abin da yake ja'izi halal to dukkan su gaba ɗaya zai yi mana su a nan cikin wani littafi insha Allah shine yace wal qidamu da gabatuwa wato shine gabatuwa wancan da alwujudu da mun kai magana shine wanda mun kai wancan cikin qawaidi alwujudu kuma an kace mashi hiyan nafsiyya shine ake ce masa sifa nafsiyya shi alwujudu din nan to shine sai yace sannan kuma wal qidamu da gabatuwa shine Allah madaukakin sarki tun kamin kowace irin halitta tun tun tun cini da makocin shi Allah akwai shi baya da farko shine ma'ana alwujudu samuwa alqidamu ya gabatuwa gabato shi tuni da makocin farkon shi baya da farko ko kamar yadda muke faɗa wani ya taɓa tambayar wani malami wai shi Allah tun can da da da akwai shi sai ce ai ita can da da da da shi Allah shi yayi ta wanda kake tambaya kenan to wannan kenan to saboda haka alƙira muke nan gabatuwa kazal baqa'u haka nan wanzuwa ma'ana komai zai ƙare a bar Allah shi kadai wal gina da wadata al mutlaq wanda take saki ba kaidi am wata take gamamma mana Allah mawadaci ne daga barin komai da kowa bai da bukatar komi bai da bukatar kowa ba saboda haka ubangiji madaukakin sarki duk abin da yayi na halitta shi bai yi ta ne don wata bukata daga gare shi ba a'a saboda haka bai da bukatar komi daga ainihin halitta shi baki daya ta sama da ta kasa kowace to shine mana sannan sai ya ce a wa khulfuhu li khalqihi bila misal wa wahdatu zati wa wasfil wal fi'al ya ce sannan wa khulfuhu hakanan da sabawa shi li khalqihi ga halitta ta bila misal ba tare da misaltuwa ba wa wahadatu dhati da kadaituwar zatin shi wa wasfin da sifa wal fi'al da ayyuka ma'ana wai shi ubangiji madaukakin sarki ya saba ma dukkan halitta gaba daya babu wata halitta wadda ta yi kama da Allah subhanahu wataala sannan a cikin zatin shi da kuma cikin sifofin shi duka shi shi ya kaɗai ta shi kaɗai ba wani mai sifa irin sifofin Allah subhanahu wataala sannan wal fi'al da kuma ayyuka ba mai irin ayyuka irin na Allah madaukakin sarki shi yasa kaje na cewa zaka ga a zamanance yanzu ana abubuwa na zamani na kere-kere a yawancin a yawancin amma dai kaga ba a yi irin kira irin halitta ta Allah subhanahu wataala ba ya halitta halitta ya bata da kashi da jini da tsoka a cikin jikin nata da jiyoji sannan kuma da hankali duk abin da aka faɗa tana ji kuma ta faɗa a gaya mata tana ji kuma ta mai da amsa sannan ta tashi da kanta ta yi tasarrufi ta je wuri kaza ta yi menene halitta ta Allah subhanahu wataala wadda ba ta da ansar Allah shi kadai ne ka kula da ita to wannan kaga halitta ce take manta da Allah sannan kuma a zo kaga kuma wannan halitta har in aka haɗu mace da namiji kuma sai su haihu sabanin irin wannan ne ko kaga har yanzu ba kera mota mai haihuwa ba har yanzu ba kera mashin mai haihuwa ba har yanzu ba kera jirgin sama mai haihuwa ba ko kaga da ana kera ana iya kera masu haihuwa kaga da yan gida guda in sun ka hada sai su sai mota daya sai ta haihuwa masu sauran motoci sai kowa ya samu ko da haka nan to kaga wannan to cikin ayyukan Allah madaukakin sarki da su da kuma sifofin shi da zatin shi to shi kadai yake baya da watan tamka sannan sai ya ci gaba da bayanin su ya ce kuma wa ƙuduratun da iko wanda anan in mun ka diba waɗanganan da ya faɗa mana yanzu su ne waɗanda sadda mun su a cikin kawai da yake ce ma sifa watan su ne waɗanda ake ce ma salbiya sifofi na salbiya ko wanda ya ce mana haƙula ihun na salbiya a can cikin kawai to waɗanga yanzu da ya faɗa mana din nan in mun ka diba sun an gane to su ne ma'ana domin nan da ya ce maka khulfuhu shine al-mukhalafatu da mun kai shi can dan shine wa khulfuhu li halqi kenan bila misal ko sannan da kuma yace maka wa wahadatu zati shine shi kuma alwahdaniya da muka wucen ya wasu bil fi'al ko to sannan zai ci gaba da kuma gaya mana ko can tun da inda ka dauko tun daga alqidamu tun da nan gashi ya ce yajibu lillahi alwujud wal qidamu alqidamu kadhal baqa'u shi ma mun yi shi albaqa'u wal gina shi ma mun yi shi algina din a to duka dai su ne nan dai zamu zamu zamu gansu dai duka shine wancan walgina din shine wanda yake alqiyamu bin nafsi din nan wanda ya faɗa mana shi alqiyamu bin nafsi to shine nan wannan walgina din shine walgina na mutlaqu am wa khulfuhu li khalqihi bila misal kaga in ka zana su da bakin dainan niya to su ne waɗanda ake ce masifofin na salbiya wanda mun kai su a can din to yanzu kuma zai karanta mana waɗanda su kuma can mun kai su waɗanda ake ce masifofi na ma'ani su kuma ga sunan su ne yake cewa wa qudratun iradatun ilmun hayati sam'un kalamun basarun zi wajibat ya ce wa ƙudratun iko wa wa iradatun wa ƙudratun iko iradatun da nufi ilmun sani hayat rayuwa sam'un ji kalamun zance basarun gani zi waɗannan wajibat wajibai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga su kuma su ne waɗanda aka ce masifofi su kuma watan waɗanda suke watan na sifofi na na ma'ani kenan to wannan kaga su ne anan to kaga na idan muka diba gaba ɗaya waɗanda su ne sifofi na waɗanda muka yi din waɗanda tare da dalilan su don mun yi su a wancan lokaci din to kaga anan waɗanda ganin ya zano mana su baki da an san da makocin sifofi ne waɗanda guda ashirin ko to saboda haka ga su yanzu yana tsara mana su ɗaya bayan ɗaya sannan sai kuma zai kawo mana su kuma kiwoshin waɗangan kiwoshin su wanda shi can mun sani a can da baka yi su a cikin watan kawa'idi an yi su akwai sifofi na ma'ani akwai kuma na watan ma'anawiyya ko yanzu dai mun ji nan ne nan a cikin yanzu ya karanta mana sifofi na wanda mun kace da nafsiya da kuma salbiya sannan da kuma na ma'ani to su na ma'anawiyya ne abai kawo ba su ne wa kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman wannan na ma'anawiyyan kamar yadda muka sani muka faɗa wancan lokacin dama ko su an tsago su ne a cikin sifofi na ma'ani din wannan kuma an tsamo su ne domin yin raddi ga waɗanda suke cewa ai shi Allah watan ai a ubangiji madaukakin sarki qadirin ne shi amma bila qudratin muridan na shi bila iradatin to saboda haka ubangiji madaukin sarki mai iko to shi yasa aka tsago su waɗannan sifofin na ma'ana wuyya din a cikin na ma'ani din shi yasa zaka ga dukkanin dalilai na ayoyin duk da za a faɗa daidai wajen waɗancan na ma'ani din to kuma su ne suke ɗaukar waɗannan na ma'ana wuyya din saboda duk ɗaya ne to shine ya zana mana so yanzu kuma zai gaya mana mustahilai waɗanda sun ka koru ga Allah madaukin sarki shi kuma shine yake ce mana ويستحيل ضد ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذل حادث ذل حادثات yace wa wato diddu hadhihi sifati kiyoshin waɗannan sifofi wa yastahilu sun koru ga Allah madaukakin sarki waɗanda sifofin da an ka zano yanzu dinnan ne alwujudu alqidamu albaqa'u algina khulfuhu li khalqihi wahdatu zati alqudratu iradatun ilmun hayatun sam'un kalamun basarun to kiyoshin waɗanga sifofi to shine ce to su kuma sun koru ga Allah madaukakin sarki sai ce na farko al'adamu rashi ya koru ga Allah domin shine kishiyar wannan ko shine kishiyar a watan ainihin shi alwujudu din sannan alhudusu faruwa shi ma ya koru ga Allah shi kuma shine kishiyar alqidamu yace za yace za to waɗannan abuwa lil hadithat ga farari suke waɗanga sifofin ma'ana ya ce daddu hazihi sifat kiwashin waɗannan sifofi wa yastahilu ya koro ga Allah sune al'adamu rashi wal hudus da faruwa za waɗannan abubuwa da an ka zana lil hadithat ga abubuwan da suke farari ne ma'ana abin da suke farari su adda waɗannan sifofi ai yawa kaga al'adamu yana kore alwujud ne al hudus kuma yana kore alqidamu sannan sai ya ce kazalfana wal ibtiqar wal ibtiqaru udda wa an yi matsala wa na filo wahada ya ce a kaza hakanan odda an lissafa alfana karewa wal iftikaru da bukatu wa an yi matsala da kuma a yi kamancin shirya da shi wa na filo wahada da korewar kadaituwa to waɗannan su ma dukkan su korarru ne ga Allah madaukakin sarki tunda kaga ita alfana'u ita ce kishiyar albaqa'u al-ibtiqaru ita ce kishiyar algina sannan wa an yi matsala shi kuma shine kishiyar khulfuhu li khalqihi din da ya fada wa na fayl wahada shi kuma kore kadaitowa shi kuma wato shine da ya ce wa wahadatu dhati kaga shi kuma yana kore wahadatu dhati din ne kenan to sannan sai ya ce kuma bayan wannan ajazun karahatun wa jahalun wa mamat wa samamun wa bakamun aman sumat yace ajizun haka nan gajiyawa karahatun da tilastawa wa jahalun da jahilci wa mamat da mutuwa wa samamun da kurumci wa bakam da bebantaka aman makamta sumat dukan sun koru ga Allah subhanahu wataala saboda haka dukan su ba za su jingina su ga Allah madaukakin sarki waɗannan dan ka zano din gajiyawa Allah ya kasa yin wani abu kenan ko tilastawa tilasta ma Allah sai yayi abu ko jahilci a ce ga wani abu wai wanda Allah bai sani ba babu ko mutuwa a ce Allah ba ya dira ko kurumci ko dukkan su gaba ɗaya sun koru ga Allah madaukakin sarki Uh, wanda kaga wannan ajizu din nan shine zai zama matsayin mai kore kudratun kenan ko shi kuma karahatun shi kuma shine zai kore iradatun nufi ma'ana kenan ana iya ci da samayin Allah ya abu kenan ko da bai nufi ba kaga ba haka bane ba saboda karahatun shine kishi wancan iradatun ne sannan wa jahalun jahilci kuma shi kuma kine kishiyar sani wanda Allah madaukakin sarki ya san komi da kowa yanzu misali duk irin adadin da ka sani na wasu kwari kamar yanzu ka isko gidan tururuwa haka to ko tururuwa nawa a ciki Allah ya san ko nawa ce ya san da ita kuma ka shiga irin na kiyashi ko kiyashi nawa a ciki Allah ya san da shi ya ka zo ga gari ko mutum miliyan nawa a ciki shi Allah ya san su ganyayyaki ita to ka ga ganyayyaki ya san Allah ya san ko guda nawa ne duk duniya gaba ɗaya haka dai komi Allah ya san shi jumlatan wa tafsilan to saboda haka watan jahilci kaga shi shine zai kore kalmar ilmu kenan saboda haka shi ko wannan ya koru ga Allah madaukakin sarki a ce yana da akwai wani abin da bai sani ba wa mamata sannan mutuwa ita kuma ita kuma ita ce kishiyar hayatun kenan sannan wa samamun kurumci kaga shi kuma shine kishiyar sam'un ji to Allah madaukakin sarki duk abin da bayan shi suke yana ji sannan a wa bakam da bebantaka ma'ana a ce Allah bai magana kaga ita kuma ita ce ka kore kalamun kenan saboda haka dukkan su waɗannan sifofi ne waɗanda suke korarru ga Allah waɗannan ne da muke faɗa yanzu sannan aman sai makamta ita ma ta koru ga Allah madaukin sarki domin abin da yake watan kishiyarta shine albasaru ko basarun kenan shine kishiyarta sannan a yace su ma dukkan su abin korewa ne ga Allah madaukin sarki to wannan kaga yanzu nan ya karanta mana abubuwan da suke wajibai to yanzu kuma zai karanta mun shi kuma abin da yake jaizi din wato halal shine yake cewa yajuzu fi haqqihi fi'lul mumkinat bi asriha wa tarkuha fil adamat yace yajuzu sai ka ce wato fi'lul mumkinati aikata dukkan halittu tabbatattu bi asriha gaba dayanta wa tarkuha da barinta fil adamati a cikin babu ya juzu ya halatta fi haƙƙihi a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki wai dukkan halittar nan matabbata da ake gani ga Allah halitta gaba ɗayan su to shi a wajen Allah ba dole ne ya halice su ba saboda haka da halitta su gaba ɗayan su da kuma ya ƙi halitta su ya basu can babu ɗin nan dukkan su wannan ja'izi ne halal ne ga Allah tun daga mutane dabbobi aljanu kwari itatuwa duwatsuna da sauransu dukansu gaba daya waɗannan babu abin da an wajibi ga sai Allah ya yi cikin su saboda haka jaizi ne in ya so yayi in bai su kuma ba kuma bai ba kuma ba wanda zai ci ba don mi saboda haka shine ma'anar fi'ilul mumkinat aikata dukkan halitta tabbatattu bi asali ha gaba ɗayanta wa tarkuha da barin ta fil adamati a cikin babu ma'ana shine cikin rashi din to ya juzu wannan ya halatta fi haƙi a cikin haƙin Allah madaukakin sarki sai ce wajuduhu lahu dalilun qadi'u hajatu kulli muhdathin lisani'i sai ce to wujuduhu samuwar ita halitta din nan to lahu dalilun wujuduhu kai samuwar watan ita shi Allah madaukin sarki yana so yanzu ya faɗa mana dalili a hankali na samuwar Allah shine wujuduhu samuwar Allah madaukin sarki to lahu dalilun yana da dalili wa qadi'un kuma yankakke ma'ana na yankan shakku shi dalilin dalilin da yake tabbatar da akwai Allah shine ma'anar wujuduhu samuwar Allah madaukakin sarki lahu dalilun lalle tana da dalili qadi'un yankakke kuma ma'ana mai karfi menene dalilin shine yace hajatu buƙatuwar kulli sani'in dukka kulli muhdasin dukkan fararre lisani'i ga mai aikata shi din wai ma'ana shi ne saboda duk wani abu wanda zaka gani ko mina ne ai yana da bukata wanda wanda wanda ya shi yanzu misali idan ka yansu ko wani gida an gina shi to wannan gida ko to akwai ko wanda gina shi sai an samu wanda gina shi in ba wanda ya gina wannan gidan ba yadda za a yi a ganshi ko an fahimta to wai tun da hankali shi ma kai ne haka yake duk abin da zai gani ya san da akwai wanda ya yi shi in ka ga mota ka san akwai wanda ya yi ta in ka ga wani teburi ka san akwai wanda ya buga shi in ka ga wani shago ka san akwai mai shi duka to tun da shi hankali ya kai to shi yasa ya ce to shi ma ubangiji madaukin sarki abin da yake tabbatar da samuwar Allah madaukin sarki ga hankali wato buƙatar da kowane abin da yake farare yake na ainihin ga wanda zai aikata shi so shi ne ma'anar wujuduhu samuwar ubangiji lahu dalilin yana da dalili kaɗin yankake shine hajatu kulli muhdasin buƙatar kowane abin da yake farare lissani ga mai aikata shi sai ce lau hadathat bi nafsi hal akwanu lajtama at-tasawi war rujuhanu yace law hadathat bi nafsi hal akwanu da watan al akwanu halitta gaba daya law hadathat bi nafsiha da ta faru ne da kanta to at-tasawi daidaituwa war rujuhanu daidaituwa a cikin juna war rujuhanu da kuma rinjaya juna lajtama da ya tattara gaba daya da sai an ga cewa waɗancan waɗanda suke kala ɗaya ƙarfin su ɗaya sai su yi kansu kala guda waɗancan da suke kuma ƙarfin su ɗaya su ma su yi kansu kala ɗaya to amma da yake Allah madaukakin sarki shi ne yake yin komi saboda haka yanda ya so haka ne yake yin abun to haka da a ce ko wace halitta ita kai kanta da kanta to da hakan za ta faru sai ce kuma ko wazamu hal wazamu hal wa hudusul alami min hadathil a'radi ma talazumi yace waza wannan ko a ce halitta ita halicci kanta yace muhalun abu ne wanda yake korarre saboda haka a ce ita halitta ce kanta da kanta abu ne wanda yake kurare ba zai tabbata ba shi yasa kaga wato idan za a ga a wajen ko ana bada hikayar wani malami da wasu ne za su yi mukabala da shi akan cewa su na rashin yadda da samuwar Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya bata lokaci bai hito da wuri ba ya isa can inda za su yi abun ba to ko da aka zo yayi walati yazo ya tsaya sai dai suka tsaya da shi suna tambaya ta haba ka bata mana lokaci kai da an ce lokaci kaza sai ce eh abin da yasa wani abin mamaki ya tsaya kallo saboda yazo yana tafiya kan hanya sai ya isko sai ya ga wata bishiya ta saya da kanta ta mai da kanta jirgin ruwa ta shiga cikin jirgin ruwa ta tuka ta tafiya da kanta suka ce kai wannan irin ƙarya sai ce ah ya aka yi to halan suka ce ya za a yi to ice ya tsare kan shi kuma ya mai da kan jirgin ruwa ce to kuma kun san da ya ce ya muƙabala to ta ƙare ya za a yi madu waɗanga halitta ga gaba ɗaya duk a ganta ce kuma ba wanda ya ta shi ne Allah madaukin sarki to wannan shi ne to shi ne cewa za wannan ko a ce kowace rayuwa su da faru da kansu muhal abu ne wanda yake korarre wa hudusul alami shi ko dalilin faruwar halitta ma'ana ita halitta faruwarta abin da yake tabbatar da hujja na cewa ita fararra ce ita halitta shine wa hudusul alami dalili na faruwar halitta min min hadathil a'radi shine na faruwar bijirce-bijirce ma'a talazumi kuma tare da lazimta ma'ana shine wai abin da ya tabbatar da ita halitta fararra ce abin da ke yawan faruwa gare ta sai mutum ya ga yau yana dan karami jariri ana renon shi ana bashi nono yana sha akai a yaye shi akai yana karamin yaro yana fita ya fara tafiya yana menene har ya kai ya fara girma ya zama saurayi har ya kai yana nan kawai sai ɗaya ga shi ma ya fara shiga cikin watan manyan mutane gashin gemu ya fito mashi na hamuta da sauransu haka dai suke nasa gane ta samun canji yau ka ganshi talaka ne shi gobe yana da wadata gobe yana da kaza da sauransu to duka dai irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya misali to shine a wannan canje-canjen da ita halitta take samu yawan tashi da rashin lafiya gobe da lafiya da sauransu to alama ce ta fararra ce ita wannan halitta din da ba fararra ba ce da ba ta da hakan bai faru ba shine wa hudusul alami faruwar halitta shi kuma dalilin shi min hadathil aradi shine daga ainihin faruwar bijirce bijirce ma talazumi kuma tare da lazimta da abin ya zama kuma haka yake din koyo shi sai ce lawalam yakun lawalam yakul lawalam yakul qidam wasfahu lazima lazim huduthuhu dawrun tasalsulun hutim yace lawalam yakul qidam da gabatuwa bata zamo ba wasfahu sifar shi shi Allah madaukin sarki to lazim huduthuhu da faruwa ta talizimta ku inda sifa ta na alƙidamu tabbatuwa ba haka take wato da ku ya zama fararre kenan yace kuma daurun yace kuma da an samu watan kewayo gare shi wato shine ya zama abinda su da daurun din suna cewa kamar yanzu misali a fitar wani abu cikin wani abu kamar yanzu misali kaga sai a ce kwai yana fita daga cikin kaza kaza kuma tana fitowa ne ita ma daga cikin kwai din to wai inda shi Allah madaukakin sarki ba alƙadimi bane shi ya da shi ma wannan abin ya faru gare shi ai to shine ma'anar watan daurun din kenan sannan tasalsulu shi kuma watan haihuwar juna shi kuma kamar yadda ake gani kamar yanzu sarkuwa da juna kenan ko kamar yanzu sai kaga an hada kamar yanzu da wancan da wancan da wancan an hadu sai ka ga misali wancan ya haifi wancan wancan ya haifi wancan to inda shi ma Allah madaukakin sarki ba ainihin kadimi ne shi ba to da shi ma hakan ta faru gare shi kamar yadda take faruwa ga su halitta din suna haihuwa ƴan uwansu wasu wasu to shine ma'ana lawalam yakul qidam da da gabatuwa bata zamo ba wasfahu sifar shi lazim hudusuhu da faruwa ta ta lazimta sannan hutim da an wajabta daurun kewayon shi tasalsulun da kuma watan sarkuwa da junan shi ko kuma haihuwar junan shi da haka za a samu to Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bayar da wannan sannan sai ce kuma lau amkana alfana'u lan tafal qidam law ma salal khalq law ma salal khalq huduthu intiham yace lau amkana alfana'u da karewa ta yiwu ga Allah to lan tafal qidam da gabatuwa ta koro daga gare shi kan in an ka ce Allah yana karewa to da an ka ce kadimi ne shi ya watan tuntuni da ma akwai shi to da ta koro gare shi kenan na mun kawala gaba ɗaya kamar yana kawo mana sifofin waɗancan kiwo shi waɗannan sifofin wannan mun kai can baya ɗin ne sannan ce kuma lau ma salala khalqa da ubangiji ya yi kama da halitta to in hatam hudusuhu da faruwa ce ta zama wajibi ko inda ya yi kama da halitta to lalle ko da faruwa ce ta zama wajibi shi to sai zan bai kama da halitta ba shi yasa ba ya da farko shi sai ce kuma laulam yakun wasful gina lahu lahu taqar laulam yakun bi wahidin lama qadar yace laulam yakun wasful gina laulam yakun wasful gina da dai sifa ta wadata bata zamo ba lahu ga shi Allah madaukin sarki iftakar to ai da ya bukatu da an ce bai fakiri ne mabukaci ne shi iko to amma da ya zama sai yana da sifa ta wadatuwa da kanshi bai dogara ga komai ba bai da bukatar kowa ga komai shi yasa kaje da kanshi yana faɗawa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ah sannan ce laulam ya kun bi wahidin a da bai kasance shi kadai ne ba shi Allah madaukakin sarki shi ne laulam ya kun da bai zama bai wahidin makadaici ba lama kadar to aiko da bai samu iko ba ma'ana da bai da bai zama mai cikakken iko ba mai hukunta yanda ya so a cikin shari'a ba da ba ai haka nan ba inda watan ainihin ba shi kadai yake ba don me don sai an samu sabani wani lokaci inda su biyu ne misali kila a zo wajen yin halitta ko da jariri ne za a halitta a cikin cikin mahaifiya ta kaga inda su biyu ne sai wannan Allah ya ce ga wanda za a yi namiji za a yi wannan ya ce mace za a yi to amma da ya zama sai Allah madaukakin sarki shi kadai ne ba tare da kowa to shi yasa sai ya zama watan yanda ya so haka yake haka yake aikatawa din sannan sai ya ce kuma law lam yakun hayyan muridan aliman wa qadiran lama ra'aita alama yace law lam yakun hayyan da bai zama rayi na har abada ba muridan mai nufi ba aliman da bai zama kuma sana- mai sa- masani ba wa qadiran mai iko to lama a ra'aita alama da baka ga dukkan wannan talikan ba gaba daya wai ma'ana dukkan halittar da ka gani gaba dayanta da baka ganta ba inda Allah ba rayi ne na hal abada ba ba ko mai yin mai nufi ne ga halittar shi ba in ya so yayi ne ba da kuma ba mai masani bane da dukkan komai da ba mai iko bane akan komai ba to lama ra'aita alama da baka ga dukkan wannan halitta gaba daya ba sai ce kuma to wattali fi sittil qadaya batilu qada'an muqaddamun izan mumathil yace wattali fi sittil qadaya masu biyowa ga waɗannan ƙadiyoyi guda shidda ma'ana waɗannan hukunce-hukunce guda shidda shine wattali masu biyowa fi sittil qadaya a cikin watan ah, hukunce-hukuncen nan guda shidda batil yace to dukkan su bata tuni banna ce ba daidai bane qada'an yanke muqaddamun to shi ko abun gabatar wannan shi kuma izan a wannan lokacin mumathilu shi ma ya kama da su din shi ma batacin ne wai abin da ya nufi da da wannan mai biya mai biyowa ga waɗanda guda shidda din da bai zamo a a- a- wannan mai biyowa ga guda shidda din nan ne ya, na hukuncin nan da ya ce batacin din abin da ya nufi da waɗanda guda shidda din in ka duba can ai laulam laulam din da ya zano maka ai na farko ka gace maka laulam yakun laulam yakul qad- laulam yakul qidamu wasfahu lazim حدوثه دون دور تسلسل حتم لو لم يكن القدم وصفه da sifa ta ta kidama gabatuwa bata zamo gare shi ba to da ya lazim ta zama fararre daurin da zagayo da kuma watan sarkuwa ko kuma haihuwar juna da sun zama wajibi gare shi kaga ai zama ne kadimi a ce Allah bai zamo kadimi ba ma'ana ba kidamu ne bai da- bai bai da sifa ta kidamu to kore ta ga Allah madaukin sarki to ai kaga banna ce ko a ce Allah ba ƙir- ba kadimi ba kadimi bane kaga banna ce shi yake nufin da na farkon wannan talidin mai biyo wanda yake nufi na biyu din da yake biyo menene na biyu din nan shine cewa ay lazim huduthu daurun tasalsulun hutim wannan duk an ka diba matsayin kamar akwai wawul adafi nan wurin fa kamar a ce la a, lazima huduthu wa daurun wa tasalsulun an gane kamar a ce haka nan din ne amma sai aka shafe wawan din saboda larura ta waka to saboda haka wannan na farkon shine lawalam yakun liqidamu wasfuhu kaga shine na farko menene talidin shi shine lazim hudusuhu daurun tasalsulun hutim shi kuma sai na biyu tun da dama guda shidda ya faɗa ku na biyu kaga sai ce law amkana al fana'u lan tafal qidam kaga shi kuma shine na biyu cewa law amkana al fana'u da karewa ta tabbata gare shi lan tafal qidam ai ko da gabatuwa ta koru gare shi kaga ai tabbatar karewa ga Allah madaukakin sarki aka ga batil ko shine ma'ana wa- wa- wa- eh, wattali fi sitti kaza batil din bannaci to kaga na biyu ne wannan lawar amkanal fana'u kaga shine na biyu din lan tafarki dan shi kuma shine tali na wannan law amkanal fana'u din sai na uku shi kuma shine law ma salal khalqa hudusuhul hunti hanko yace law ma salal khalqa da yayi kama da halitta to hudusu hunti ham da faruwa ce ta waje ba kaga law ma salal khalqa shine watan alqadaya ta farko kenan attali dinta shi kuma shine hudusul intiham kaga shi ritali na shi wannan law ma salal khalqa din to na hudu da ya ce law lam yakun wasful gina lahu taqar law lam yakun wato law lam yakun wasful gina da sifar wadata bata zamo ba lahu gare shi iftakar to ai da ya zama talaka mabukaci kaga shine wannan law lam yakun din shine qadaya ta hudu kenan qadiya ta hudu menene tali na wannan qadiya shi kuma shine ai watan iftakar kaga shine tali na ita wannan law lam yakun wasful gina din sannan ƙadiyya ta ta ta abun nan ta biyar laulam yakun bi wahidin lama qadar da bai zamo laulam yakun wa- bi wahidin da bai zamo makadaici ba shi Allah lama qadar ai da bai zama bai samu iko ba da bai zama qadirun ba kenan kaga ƙadiyya ta biyar kenan shine laulam yakun bi wahidin menene tali na ita wannan ƙadiyya ta biyar din shine lama qadar sai kadiyar ta shidda din shi kuma laulam yakun hayyan muridan aliman wa qadiran lama ra'aita alama laulam yakun hayyan da bai zama rayayyi ba muridan mai nufi ba aliman masani wa qadiran mai iko lama ra'aita alama da baka ga halitta ba wannan ita ce kadiya ta shidda laulam yakun hayyan muridan aliman wa qadiran dinnan sune kadiya ta shidda din menene talila ta ita kuma shine lama ra'aita alama to wannan ga shine yake nufin wattali fi sittil qadaya masu biya ga waɗannan watan hukunci guda shidda din nan ba dilubanna ne masu bi masu din ko tun da yan kakola ai gaba ɗaya kiyoshin sifofin da mun kai ne kada an yanke ya ce to muƙaddamin kako ko shi ma abin gabatarwa nan izan a wannan lokacin shi ma mumasilu ya yi kama da su din a ce Allah yana yiwuwa a ce ya ƙare kaga bai yiwuwa shine lawan kan alfana'u a ce ai lam yakun wasfu lam yakun wasfuhu bilgina shi ma kaga banna ce a ce lam yakun hayyan shi ma kaga banna ce ai yawwa to shine yake nufin da cewa wattali masu biyuwa fi sittil qadaya ga waɗannan hukunce hukunce guda shidda batil banna ce qada yanke muqaddamun abun abun gabatarwa kuma izan shi ma a wannan lokacin ko lalle mu wasu shi ma irin su ne ko ya zan banna shi ma tunda kiwoshin waɗancan sifofin ne sai ya ce wasam'u wal basar wal wasam'u wal basar wasam'u wal basar wal kalamu bin naqal ma akmalihi turam yace wasam'u ji da aka yi fada wakici jingina ga sifar Allah madaukakin sarki shine wasam'u ji wal basaru da gani wal kalamu da zance to su turam turam bin naqal turam da cirato nasti ne ake neman su kama ma akamalihi ta da cika shi saboda haka waɗannan ne wai ma'ana su da nassi ne ba da hankali ba waɗancan da ya gaya mana abubuwa ɗan suke na hankali ɗin to yanzu waɗanda su kuma da nassi ake samun su to shi ne yake gaya mana cewa to waɗannan ne ɗin nan watan da nassi ne a cikin watan alkur'ani za a samu waɗannan sifofin shi ne bin naƙali turam ana neman su ne da ainihin watan cirato nassi ma aka malihi tare da cikate sai ce lawil ta hala mumkinun awwajaba qalbal haqa'iqi luzuman awjaba ya ce mumkinun lawista hala mumkinun da dukkan halittar da ta tabbata ta koru awwajaba ko ta wajaba to aujaba lalle ko da ta wajabta qalbal haqa'iqi juya haƙiƙoƙin abubuwa luzuman akan tilas kuma wai ma'ana halittar da Allah ma'adauki suke halitta gaba daya dukkan su inda a ce mustahilai ne suwa to ai da ba gansu din ba ko inda mustahilai da bai yiwa a gansu din kuma inda wajibi ne su kuma to da su ko da ba a rasa su ba kaga da an canza kalbal haƙaƙi kenan ko kaga an canza haƙiƙa kenan tun da yanzu gashi saboda halitta akwai su ba mustahilai bane shi yasa aka ganin su saboda kuma su watan ba wajibai bane kuma shi yasa suke karewa canje canje kuma yake shiga gare su to shine ma'anar lawistahala mumkinun da abun da lawistahala mumkinun da tabbatattun halittu korarru ne au wajaba ko kuma da sun wajaba ma'ana yanzu da wajibi ne ga Allah to aujaba da su ko sun wajabta qalbal haqaiqi jirketa ko kace canja haƙiƙanin abubuwa luzuma akan tilas ku sai ce yajibu lirrusulil kirami sidqu to yanzu zai ga mana kuma watan sifofi na ainihin su kuma manzanni wanda waɗannan sifofi kamar yadda muka sani dai dama nasi ne na alkur'ani duka Allah ya tabbatar da suwa duk mun karanta su a cikin qawaidi din na irin su alwujud din nan cewa alkur'ani ne abin da yake tabbatar da samuwar Allah dukkan halitta gaba daya da Allah ya halitta su ne suke tabbatar da akwai Allah madaukakin sarki din ko kamar yadda Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani afillahi shakkun fadiris samawati wal ardi yanzu cikin samuwar Allah ake adda kokanto wanda yake shine makagin samai da kasai ai ba ku kanto ga samuwar su tun daga samai da kasai sun samu to ai ko Allah madaukakin sarkin da yayi halice su ku to bai yiwa ko ai ku kanto shi ma na samuwa tai ko da ayar badi us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay'in ko Allah shine halice dukan komai huwa bi kulli shay'in alimun zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil kaga waɗannan ayoyin duka suna tabbata mana da samuwar Allah inda ba Allah din da ba za a ga waɗannan samman ba shi yasa ce badi'u samawati shine makagin sammai wal ardi da kasai anna yakunu lahu waladun ta yaya da zai kasance gare shi walam takul lahu sahibatun mata bata zamo gare shi ba wa khalaqa kulli shay'in alhali ubangiji shi halicci ma dukkan komai wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma shine masani da dukkan komai shi masani ne da dukkan komai Allah ce zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahalicin dukan komai fa abuduhu ku bauta mashi wa huwa ala kulli shay'in wakilun shi mai watan shaida ne akan dukan komai shine mai dauke da nauyin dukan komai gaba daya kaga wannan shine dalil na sunan alwujud alqur'ani alqidamu kuma shine Allah yake faɗa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal shi Allah shine na farko wanda amma hadisi ya fassara mana ko laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon nashi baya da farko wal akhir shi da na karshe wanda laysa li akhiriyatihi inqida'un to a takaice dai al-awwal din nan ne wa zahir kuma shine wanda yake mabayyani wal batin kuma shine boyayye wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma shine masanin da dukkan komai kaga anan huwal awwalu to shine al-qiyam kina al-qur'ani al-baqa kuma wanzuwar Allah madaukakin sarki da aka cewa komai zai kare sai Allah subhanahu wataala dai za a yi saura shine kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami kullu man alaiha dukkan wanda yake sama gare ta da sama da ƙasa gaba daya fanin to wannan abu mai karewa ne wa yabqa wajhu rabbika zatin ubangijin kawai zai yi saura zul jalali ma abucin buwaya wal ikrami da karamci da girma to kaga albaqa'u kenan al mukhalafatu lil hawadith kuma cewa Allah madaukakin sarki dake faɗa laysa kamithlihi shay'un ba abun da ya kama da Allah madaukakin sarki shine al-mukhalafatu kin lil hawadisi sannan qiyamuhu ta'ala bi nafsihi da aka ce Allah madaukakin sarki ya ya warata da kanshi shi kuma shine watan da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ganiyul hamidu ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ku ne mabukata ila Allah zuwa ga Allah wallahu amma shi Allah huwal ganiyu shine mawadaci alhamidu kuma shine wanda yake watan abun godiya ko abun yabo shi ko alwahadaniya nan duk da mun kai magana cikin su dinnan karatu shi kuma shine kadaituwar Allah abinda hujja tai shine wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allah ce wa ilahukum ubangijinku ilahun wahidun abun bauta ne daya la ilaha illa huwa ba an bauta da cancanta da gaskiya sai shi ar-rahman shine wanda yake mai rahama ga dukkan bayan shi ar-rahim mai kibaban jinkai al-akhira ga ga mu'mine da irin su qul huwallahu ahad kaga su ne watan hujja na watan kadaituwar Allah sannan al-qudra can da muka ambata dinnan shi kuma iko na Allah madaukakin sarki hujja ta shi kuma iko na Allah kamar yadda Allah ke faɗa wa huwa ala kulli shay'in qadirun shi Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai ko kamar yadda yake faɗa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun misali sannan al-nufi kuma da an kace shi Allah yana da irada din nan shine da Allah madauki yake faɗa cewa innahu huwa yabdi'u wa yu'idu wa huwa al-ghafurul wadudu zul arshil majidu fa'alul lima yuridu cewa shi Allah fa'alun mai aikatawa ne lima yuridu ga abun da ya nufi kaga waɗannan duka dalilai ne waɗanda suke tabbatar da waɗannan sifofi waɗanda al-imam Abdul Wahid ibn Ashir ya kawo anan haka al-ilmu da ya faɗi cewa Allah yana da sani shi ma kaga Allah ya faɗa ya alam ma fis samawati wal ardi wa ya alam ma tusirruna wa ma wa ma tu'linuna wallahu alimun bi zati sudur cewa ya alam ma fis samawati ubangiji ya san duk abin da a cikin sammai wal ardi da kasai wa ya alam ma tusirruna ya san abin da kuke boyewa wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyanarwa wallahu Allah madaukakin sarki alimun masani ne bi zati sudur da abubuwan da ake cikin kiraza sannan sai rayuwa da an ka ce Allah madaukakin sarki yayi ne ko a alqur'ani Allah yana faɗa mana cewa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa tawakkal ala alhayy ka dogara ga Allah nan da yake raye ta har abada alladhi la yamutu wannan da baya mutuwa wa sabbih bihamdihi kai tasbihi da godiya ga shi ko irin su Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum din nan duka shine sannan irin ji kuma da aka ce Allah mai ji ne mai gani ne Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa inna Allaha samii'un basir inna allaha sami'un dalli Allah mai ji ne ko shi ko gani da anka ce da yace basir mai gani ne to ka gani sannan sai zance da anka ce Allah yana zance din na alkalamu shi kuma saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa kallama Allahu Musa taklima wannan ne dai da sauran kowace nan ne ba wai ana nufin wannan ayar ita kaɗai ce take wannan maganar ba a ayoyin suna da yawa alkurani amma dai ana takaitawa ne sai a kawo kura ɗaya aka kawo ta isa dalili da hujja to waɗannan su ne dalilai na waɗannan sifofi da aka ce watan suna ga Allah subhanahu wataala shine hujjojin su dalilai a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa wancan kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman dinnan dukkan su gaba ɗaya watan hujjojin waɗanga ayoyin su ne nasu din su ma to wannan a takaice dai su ne kuma mun ji kiwoshin su dai can dundun malam ya gaya mana saboda haka sai kuma yanzu zai gaya mana ne watan sifofi abin da yasa nake son mu haɗa wannan tauhidin gaba ɗaya saboda kasancewar wato don mu haɗa wannan tauhidi din gaba ɗaya wuri ɗaya ga karatu ɗaya shi yasa ga halkata mu ta ɗan yi tsawo to shine sai yanzu ya gaya mana kuma wanda suke a cikin haƙƙin manzanni sai ya ce yajibu lirrusulil kirami sidiqu amanatun tablighuhum yahiqu yahiqu nam shi ce amanatan tablighuhum yahiqu yace yajibu lirrusul yace yajibu lirrusulil kirami ya wajaba ga manzanni masu girma asiriqo gaskiya ma'ana kamar ka ce asiriqo gaskiya yajibu ta wajaba lirrusulil kirami ga manzanni masu girma sannan amanatun da amana ita ma ta wajaba gare su daga cikin sifofin su ne na wajibai sannan tablighuhum isar da sakon da anka aiko su ya haƙu shi ma ya wajaba gare su saboda haka wajibi ne su ma gare su to shine ma'anar asirku gaskiya yajibu lirrusulil kiram ya wajaba ga manzanni masu girma sannan amanatun amana tablighuhum da kuma isar wasu ga abin da anka aiko su da shi ya haƙu shi ma ya wajaba dukan su ma'ana wajibai ne sannan yace muhalul kadhibun wal munhiyu muhalul kadhibu wal munhiyu ka adamit tablighi ya zakiyu ya ce har yanzu alkazibu ƙarya muhalun ya koru gabarin manzanni ya ce wal manhiyu ko ka adame tablig ya ce wal manhiyu ya ce muhalun alkazibu ƙarya watan ta halamta gare su wal manhiyu da abubuwan da an ka hana ma'ana abubuwan da Allah ya halamta musu kuma a ga manzanni suna yin su shi ma wannan watan ya koru gare su shi ne ce mahalul alkazibu ƙarya ta koru gare su wal manhiyu da kuma wata abubuwan da an ka hana ka adami tabligi kamar rashin isar da sako a ce wai ga wani abin da ba su isar ba ya koru gare su ya zakiyu ya kai mai kaifin hankali sannan sai ya ce ya juzu fi haƙƙihim kullun kullun arad laysa mu'addiyan li naqasin kalmarad ya ce har yanzu ya juzu fi nan kaga ya faɗa mana watan abin da yake watan wajibi ga manzanni din as-sidqu kenan al-amanatu at-tabligu ma umiru da kuma watan rashin watan adamul kazibi ko na wada su ne wadannan wajibai ko sannan ya faɗa mana kuraru mun ji wajibai shine as-sidqu al-amanatu tabligu at-tablig sannan mun ji kuraru shine al-kazibu sannan da kuma watan al-manhiyu watan abinda an ka hana su kenan a shari'a wanda ya haramta sannan sai adamu tabligi kaga guda uku kenan sannan sai ya ce to yanzu ga wajibai su kuma ya ce kullu arad dukkan abin da yake mai bijirowa amma laisa mu'addiyan wanda bai zamo mai bayarwa ba li naqasin ga tawaya to ya juzu ya halatta fi haƙƙihim a cikin haƙƙin su kalmar kamar rashin lafiya haka wai ma'ana shi da duk abin da yake bijirowa ga halitta to su ma manzanni ya halatta gare su din sai dai su amma abin bai zama sanadiyar na ƙasa gare su saboda haka ba za a samu wannan wani annabi manzo ya shi wata rashin lafiya wadda ta sa ya zama mai watan ya rasa wata gaba ya na ƙasa bai sani haka ba a'a sai dai su yi rashin lafiya na zazzabi da wasu abubuwa dai hakan amma dai ba dai wanda za ta kai su ga na ƙasa ba haka to shine ma'anar a shi yasa ce kamar rashin lafiya din shine kullu a dukkan abin da yake bijirowa shi ne wanda mun kai can waje wazul aradul bashariya can cikin kawai duk mun yi su ne shi ne watan kullu arad dukkan abin da yake mai bijirowa amma laysa mu'addiyan wanda bai zamo mai bayarwa ba na kasin ga tawaya ba ya juzu ya halatta fi haƙƙi a cikin haƙƙin su su manzanni kalmar kamar rashin lafiya haka yace law lam yakunu sadiqina lalazim an yakziba al-ilahu fi tasdiqihim yace law lam yakunu sadiqina da basu zamo masu gaskiya ba lalazim to aiko da ya lazimta an yakziba al-ilahu Ubangiji ya faɗi saɓanin zance kenan Peter Dikihim a cikin gazgata su. Wai inda su manzannin nan ba masu gaskiya ba ne, to kenan da Allah ce masu masu gaskiya ne, to da ana nufin kenan ya faɗi abinda ba haka yake ba. Shi yasa ni fassara shi da cewa saɓanin zance ba zan so in ce ƙarya din ba an fahimta. To shine lalam ya kunu da ba su zamo sadiki na masu gaskiya ba, lalazim da ya lazimta ko an ya kazibal ilahu ubangiji ya faɗi sabanin zance fi tasdiqim a cikin gazgata ta su kenan da yace masu gaskiya ne inda ba masu gaskiya bane kaga da ya faɗi abinda ba haka bane kenan subhanahu wataala ya wuce haka yace izmu ujzatuhum ka qawlihi wa bar sadaqa hadha abd fi kulli khabar yace iz domin mu'jizatuhum mu'jizojin su manzannin nan gaba daya ka qawlihi kamar zance ne na Allah madaukin sarki yace hadha abdu wannan bawa wa bar lalle ya zama kubutacce mutumin kirki ne ko da kalmar watan kubuta ne na watan nagarta kamar watan ita mu'jizar da Allah ya ba su manzannin nan annabawan nan kamar Allah ne madaukakin sarki da kai ne yake cewa to wannan mutumin mutumin kirki ne kuma sadaka yayi gaskiya fi kulli khabar a cikin dukkan labarin da ya bayar ita mu'jizar tana faɗin haka ne to kuma Allah ya ba su mu'jizar kaga kenan Allah ya gazgata su ne haka ita mu'jizan nan matsayin gazgatawa ne ga su manzanni ne shine iz domin mu'jizatu mu'jizojin su to ka kauli kamar zance ne shi Allah madaukin sarki hadal abdu wannan bawa wa bar ya yi nagarta sadaka kuma ya yi gaskiya fi kulle khabar a cikin dukkan labarin da ya faɗa ya ce lawin tafattab lego aukano hotim an yi kulabal manhiyo da'atan lahum ya ce lawin tafattab lego da isar da sako ya koru gare su aukano ko kuma sun yi ha'inci to hotim lalle ku da an wajabta an yi kulabal manhiyo a juya abin da an ka hana ga shari'a ya zamo da'atan biyayya lahum gare su wai ma'ana shi Allah madaukakin sarki shi ya ce ya yarda da su ya aminta su duk abin da sun kai ai ai koyi da su ba to yanzu inda ko sun yi ha'inci sun yi haka ai ka gani da an juya ko abin da yake bai halatta ba ga shari'a din da ke ta shari'a to da ya zamo ya zama matsayin shine biyayya ga manzanni ko tunda shi Allah ya ce a bi su to inda suna yin su ma abin da yake na saba ma shari'a din to kaga da yin wannan abin da suka yi na saba ma shari'a din to biyayya ce ga su manzanni kuma dole sai an yi ta inda haka ne ma'ana kaga ga hankali ko ba haka bane abin ba ko alama ba shine lawan tafattabligu da watan isar da sako ya koru aw khanu ko kuma sun yi ha'inci ma'ana sun boye hotimto da an wajabta ko an yi kulabal manhiyu a juya abin da an ka hana ga shari'a da'atin ya zamo shine biyayya lahum gare su haka da kayi abinda ba daidai ba da an gan suna take ta shari'a kenan kuma kai ma in kai kayi koyi da manzanni kuma dole ne kai koyi da su inda haka nan din ne sannan sai ya ce jawazul a'radi alaihim hujjatu wuqu'uha bihim tasalla hikmatu yace jawazul a'radi halaccin bijirci bijircin mutuntaka alaihim akan su manzanni hujjatuhu hujja ce ta shi Allah madaukakin sarki wanda idan mutum watan a idan mutum ya aikata watan abin da yake bijirwa gare su din kamar rashin lafiya din ko cin abinci ko zuwa kasuwa ko kiwo da sauran abubuwa misali to wannan bijirci bijircin na mutuntaka da yake zo masu to shine yake cewa shine hujja ta Allah wanda in ka tai lahira ka ce ai kila kai kudi abba ka da su talaka ne kai to an yi cikin manzannin wanda a talakan in ka tai lahira ka ce ai kai wadata ta mayawa shi yasa baka samu ramayin ibada ba to an yi masu wadata din su annabi Sulaimanu ko kaga talakawa irin su annabi Musa annabi Isa alayhi salam ko wanda ko gida baya da shi ko aure ma bai ba baya da kuɗi saboda haka in ka ce lahira akwai manzon da Allah ya yi shi haka din kuma bai hana shi ya ci gaba da bauta ma Allah ba kaga ba hujja ce ta Allah kenan gaba yi kenan sannan in wadata ce kuma irin su annabi Sulaiman kenan an fahimta in kuma kila a jarabe ka ne da kuma kiyayya ga dangi yan uwa misali ga irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kan shi irin su Abu Jahl su Abu Lahab da sauransu ko yan uwa ga su to duk dai ma'ana irin duk yanda kake ji in rashin lafiya ne an jarabi annabi Ayyuba in menene duk dai abin da kake ji da shi da akwai annabin da yake da shi yadin haka nan din saboda me shi yasa don dai abin ya zama hujja shi yasa shi Allah madaukakin sarki yasa wannan abin ya zama halal ga su manzanni inda annabawa sai abin ya faru gare su domin kar wani ya ce ai saboda wannan abin hana shi bauta ma Allah to an yi su kuma sun bauta ma Allah da wannan abin din shine jawazul a'radi halaccin bijici bijicin mutuntaka alaihim akan su hujjatuhu to hujja ce ta Allah ga sauran halitta kenan sannan sai ya ce a ya ce hikimatuhu hikimar shi Allah madaukakin hikimatuhu hikimar shi wuku'uha abkuwarta bihim gare su ma'ana wannan bishin shine wuku'uha abkuwarta bihim gare su hikimatu abinda ai hikima ta shine tasallin ban hankuri ko kuma ka ce lallashi ma'ana wai domin kai yanzu in ka shiga cikin takura da kunci da kiyayya ta yan uwa da talauci ne da mina duk dai halin da ka shiga ciki sai ka tuna ai an yi annabi wani shi ma haka nan din kaga sai ka ebe kewa shi kenan sai dai ka je ka samu natsuwa saboda ashe manyan bayan Allah su ma hakan tana faruwa gare su ba sai ba balle kai kenan to shine ma'anar watan wuquha abkuwata bihim gare su hikimatuhu abinda ai hikima ta shine tasallin ban hankuri ne ga su sauran halitta don su san cewa to ai ana yin haka din sai ce wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu al ilahu يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالزخور يتي وقول لا إله إلا الله تيوى لا إله إلا الله محمد للي أني محمد أرسله الإله وبنجي مروكين سركي شيء أيكوشي to faɗin haka ɗin ya jama'u hadhihi ma'ani ya tara duk waɗanga ma'anonan da muka faɗa gaba ɗaya na tauhidin da an ka faɗa duka to faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallama duk ta taro waɗannan abubuwan baki ɗaya ya ce kanat kuma ta zamo alamatar imani alama ce ta imani liza ga wannan ɗin saboda haka duk wanda ya faɗe ta to alama ce ta cewa shi mumini ne mai imani to kuma la ilaha illallah duk ta taro waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ce kuma wahiya afdalu wujuhi dhikri wahiya ita la ilaha illallah din nan afdalu ita ce mafificiyar wujuhi dhikri fuskokin zikiri gaba ɗaya ma'ana duk cikin zikiri gaba ɗaya ita ce mafi fuska fuska mafi girma a ciki ko kamar yadda wani hadisi ke faɗa cewa afdalu dhikri la ilaha illallah ko mafificin zikiri shine la ilaha illallah da kuma wanda yake faɗa cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah to shine ma'ana wahiya ita afdalu wujuhi zikiri ita ce mafi fincir fuskar zikiri don saboda haka sai ya ce ina baka shawara fa shigal ka shagaltar ka shagaltar da al'umra rayuwarka biha da ita la ilaha illallah dinnan tafuz zaka samu rabo bi zukhuri da wannan ajiya ma'ana in kai ta matsayin ajiya take in ka tai lahira zaka iskuta shine fa shigal ka shagalta ka shagaltar da al'umar rayuwa biha da yawan yinta tafus za ka samu rabo bi zukuri da wannan ajiya din to alhamdulillah kuma halka ta ja da tsawo amma za mu tsaya na abin da ya samu ka haɗe shi din saboda dan ya zama mun haɗe wannan tauhidi din wuri ɗaya kai ya zama kine kine daban-daban muna fatan Allah ya mana shagora Allah ya fahimtar da mu ya tabbatar da mu a cikin wannan tauhidi na haƙiƙa ya ba mu ikon biyayya ga Allah subhanahu wataala da bauta mashi bisa ga yadda ya kamata daidai gurgudu muna roƙon Allah kuma ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa din alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin inda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda muka yi daidai muna roƙon Allah ya karba mana ya ba mu ladata ya ba mu iko aiki da shiya alfarma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu da dukkan bukatun mu alkhairi da mu da dukkan masu neman addu'a wajen mu alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين